العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masallacin ADP quarters da ke wannan unguwa ta GRA a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin munasaba ta tattaunawa da yan uwa mata abin da ya shafi mu kai tsaye a matsayin mu na musulmi cikin addinin musulunci domin qur'ani ya zo da maganar innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat har zuwa fadin sa waz zakirina allaha kaseeran waz zakirat duk inda aka ambaci maza za a ambaci mata kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annisa shaqaiqur rijal su mata ƴan uwa ne na maza wajen gudanar da addini to wannan shine dalili da ya hada mu a wannan masallaci a wannan safiya mai albarka safiyar asabat wacce ta yi daidai da takwas ga watan biyu musulunci watan safar kenan yau hijira da shekara 447 daidai da uku ga daidai da biyu ga watan august na miladiya 2025 babu shakka kamar yadda mali ya sanar da ni karfe tare ya kamata a ci an fara wannan tattaunawar ka'idar wa mata sha'una illa an sha mun tashi da wani ɗaga makwacin mu Allah ya masa rasuwa kuma an sa jana'izar karfe tara daidai kuma ya ce ni ne zan yi wa yaron sallar jana'iza wannan ne yasa dole dan ƙara minti wajen goma sha biyar sanadiyar waccan larurar da ta zamto bayan da za a yi ita muna don Allah ta'ala ya gafarta masa kuma mahaifin Allah ya ba su hakuri mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani bayan nan musani kan cewa akwai wata aya a Qur'ani a cikin suratul mumtahana ita ce aya mai namba ta 12 kusa da ta ƙarshen sura wannan aya akan ta zamu tattauna da mu da ku insha Allah kuma ina fata za ku ba da haɗin kai na saurarawa da kuma nutsuwa tsam domin ku ji sabon Allah ta'ala gare ku a cikin wannan hari dukkan kiyamace da ta zama alkhairi a rayuwarta a duniyar da da ta da ta gobe ta yi aiki da koyarwar wannan ayi dukkan kiyamacen da ba ta zama alkhairi ga rayuwarta sannan ba ta zama alkhairi ga al'ummarta ba sannan ba ta zama alkhairi ga makomarta ba to ba ta yi aiki da wannan ayin a rayuwarta kun ga ashe idan kun kula saƙon da ke cikin wannan aya saƙo ne mai girma wanda wannan saƙo kai tsaye ku mata Allah ta'ala da ku yake a cikin wannan saƙo da yake cewa faɗa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bude sakon da cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat yubayyinaka ala alla yushrikina billahi shay'an wala yasrikina wala yazdina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم wannan shine dunkulallen sako da Allah ta'ala ya ce a faɗa wa matan duniya musulmai gaba ɗaya tun lokacin annabiyar rahama sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a a lokacin da Allah ta'ala zai tashi wannan duniya gaba sau daga wannan sako ne ɗaya bayan ɗaya wajen dokoki ne akalla sun kai wajen guda shida banda akwai masu raisa ɗaya ne amma iya da yaya a ƙarƙashinsa sau da haka ina fatan da mu da ku za mu saurara da kunnen basira za mu yi sauraro na nutsuwa sauraron da zai ba mu damar kiyayewa sannan kuma mu aikata aiki da umarni sannan kuma mu hannu cikin halin da ake kafin mu dora a galibiya a yadda muka saba ɗaliban ilimi ko waɗanda ɗalibtar ta zama jirin jikinsu a galibiya irin wannan kun ba a zuwa hannu rabba na ilimarin mahudu a zo hannu haka ba wani ɗanɗaɗin rubutu don domin laraba suna cewa man hafaza farra wa man kataba ƙarra da abin da kai cika kiyaye to zai iya kubcewa amma abin da kaɗai ya jotin da saka rubuta to zai tabbata ina ba ku shawara ko da next haduwa ku dinga ƙoron zuwa ko da jota da ɗan bayarwa haka ko pencil wata babuwar kalma wata fa'ida da kika ji za ki iya rubuta wanda wai Allah ta amfani ki ko ta amfani bayan ki amma zuwan hakan a tashi to fa'idar ba za ta kai a zo da abin da ya kamata a zo na rubutu ba a cewa Allah sai bude aya da kira da girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya yi wannan ya ga wannan annabi bitar wanda wannan malamai suna cewa babu shakka girmamawa ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda a galabiya annabawa Allah yana kiransu da sunaye su ne kai tsaye a ce ya Musa a ce ya Ibrahim a ce ya Isa a ce ya Nuhu Allah ya ce ya Nuhu Allah ya ce ya Nuhu Allah ya ce ya Shu'aib duk wannan manzannin ya Adamu duk wannan manzannin Allah ya kira su kai tsaye da sunayensu amma duk alƙur'ani ba inda aka ce ya muhammadu ba inda ya muhammadu ne babu ya da a bayansa a kafata da ayoyin alƙur'ani ba inda aka kira yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa alƙur'ani gurabe ne guda uku kuma a galibiya duk labarin allah ya ce bayarwa gwamnati su wa ma muhammadu illa rasulun kadi khalat min qabli rusul a cikin surtu ali imran Allah ke ba da labarin cewa annabi Muhammad bai kasance face manzo Allah ya kuma da risala wanda kafin sa akwai manzanni sun sun gona biyu cikin suratul ahzab Allah ke cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalihi walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zanto uba da ya haifi kowa daga cikin wannan kuma ya samu asali domin wata al'ada ta gargajiya da Allah yake so ya kashe ta sai aiko ne sako da wannan aya domin ta zamto aya ta yake al'adar musulunci ba ta da matsayi ba ta da gurbin zama ita ce al'adar ta bari mutum ya ɗauko ɗa amma ana biyar ɗan da sunansa har ma a manta da ma'aikinsu wanda ya haife shi akwai zai ibn al-haris wanda gidan mamman Allah ya tace na na Khadija matarsa radiyallahu anha ita ta siyo shi da kudin ta matsayin sa na bawa tace tayi wa manzon Allah kyautar sa ta bar shi ya ci gaba da musu hidima to ta so wasu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake shawar da Zaid bin Muhammad sai aka manta da ma'aikinsa sai ta ce zai yi ɗan muhammad to sai allah ta'ala ce su yi goge wa na al'ada cewa ƙudu ƙudu ne a bayan kowa a wasu kuɗin da nan dukkan wani mutum a tare da sunan mahaifinsa idan ya mata ce wacce wane baban in ɗanin miji ne wane wane babansa an fahimta amma ‘yan boko a galibiya kuma ta daga an yi aure mutum da sunan uba da sunan miji da wancewa ne mahaifin kuma wancewa da miji to wannan musulunci bai da wannan ba kuma akwai matsala shi aure rai gare shi iya mutuwa a a lokacin da auren ki ya mutu kuma kin je wancan gidan ya zaki kuma za za za ki sake goki ne ba na da sanin ki sawa nan akwai wahalhalu da dawainiya da yawa saboda ka ka'ida da yasa sunan mahaifi shine wancewa ne wancewa ne ba ni ba ne ce matar wani ba ni ba ne amma yi jona to da Allah ya so goge waccan mummunar al'ada sai ce annabi Muhammadu ba mahaifi bai da yayi kowa shi manzon Allah ne shiga makin annabawa ne kun ga anan Allah iya so ya ce ku daina cewa zai ne bilma sai dai ku ce zai ne bil hali ku ambace da mahaifinsa akwai yayan manzon Allah su al-Qasim su Abdullahi su Ibrahim al-Mu'azzam Rukayya Ummu Kulsum Zainaba da kun Fatima Allah ya kara musu da yarda to wadannan sai ya kira su da sunan mahaifinsu Fatimatu bintu Muhammad, Ruqayya bintu Muhammad, ah Ummu Kulsum bintu Muhammad, Zainab bintu Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Ibrahim al-Mu'azzam bin Muhammad. To wannan dokar haka Allah ya sako da ita daga saman bakwai. Yace ga yadda yake so a dinga kiran ƴaƴa da mahaifinsu. Kun ga wannan aya ta cikin suratul Ahzab ba ta maganar cewa Allah iya kira manzon Allah da kira wani ke kira da annabawa wani sai kuna uku cikin suratun zurul fatih da Allah ta'ala ke cewa a wakafa billahi shahidan muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah walladheena ma'ahu ashaddu 'ala al-kuffari wa ma bainahum zuwa kashi wannan kuma lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya babbaci kuma Allah sai na Umar radiyallahu anhu sai ya zawo takobin sa ya zo masallaci yace duk wanda yace Muhammad ya mutu zan sare masa gudu Muhammad ya tafi ganawa da Allah kamar da Annabi Musa ya tafi ganawa da Allah amma ba mutuwa yi ba sai sai na Abubakar radiyallahu anhu ya zo masallaci bayan sahabbai duka sun taru ana ta jimamin manzon Allah ya koma ga Allah sai ya wuce bari irin wannan na masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar yayi adresi din mutanen ku yace man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat duk wanda Allah yake bautawa to Allah iya na raye ne bai wanda ko Muhammadu yake bautawa sallallahu alaihi wasallam to Muhammadu Allah ya karɓa shi sai Allah ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun kadi kalat hukuma eh illa wannan kai Muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw ala kufar kuma wannan kadiya ce ta waccan suratu al-imran ita wannan suratul fatih Allah iya karyata kafire ne domin can baya suna cewa wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafire suna cewa kai ba manzon Allah ba haka za su kalli idan manzo Allah su faɗa masa kai ba mai kana ba kai ba annabi ba shine wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum sai Allah ya ce ka faɗa musu Allah ya ce da shaida tsakanin da ku inni annabi ne ma Allah ya sani in ma ba annabi bane Allah ya sani shine a wannan ku da muke karantawa yanzu sai Allah ya ce wa kafa billahi shahidan Allah ya shaida da kansa Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah kaga Allah ya biwa kafirai amsa da suka ce shi manzon Allah ba manzon Allah abu na a suratul tahrim inda Allah yake bawa annabi Isa yake bawa duniya labarin shi wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد annabi sai ya faɗa mutanen cewa ni manzon Allah ne zuwa gare na gaskata abin da ya gabace da an taura da sauran annabawa sannan ina muku albishi da wani manzo da zai zo bayan na wannan manzon sunansa Ahmad haka annabi sai ya faɗa mutanen kun ga alqur'ani duk inda Allah ya ambaci sunan Annabi Muhammad to labarin yake ba ya zama wata doka yake so yasa sabanin annabawan da Allah ke kira su da sunayen su yawa yawa yawa kamar yadda farko kuma muka balance to a wannan aya da muke so mu darasi a kanta Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza ja'aka al-mu'minat mu'minat jami'i ne na mu'mina mace ne imani ta kada yana ce mata mu'mina mata masu imani ana ce musu mu'minat daga biyu zuwa har miliyan a larabci wakilin sunansu pronoun nasu ne mu'minat amma in ta kaɗai ce mu'min ana gana to dai ce mace da imani ba ɗaya bace ba biyu bace Allah ne ya san adadin su a duniya ya sa ce ya aiwa da biyu iza ce akal mu'minat idan mata masu imani sun zo ma yubayi inaka za su maka mubaya ma'ana su yadda su amince akan dukkan wata doka ta Allah da za ka tura su kuna fahimta idan sun zo sun ce za su yi musulunci ko za su bi ka a matsayinka na manzo ko za su tiraya sunnarka a matsayinka na manzo ƙarshen zamani to ga dokoki ka sanya musu in ji Allah iza ta aka mu'minatul bayyina sun zo za su yadda aikin fiye da su so za su yadda a yi tafiyar da su sun aminta da dukkan wata doka da za ka ɗora musu a matsayinsu na musulmai a matsayinsu na masu ibadi to sai Allah ta'ala ya ce na farko farko daga wancan lokacin ba har yau ba wannan sakon da waɗancan ake da ku ake da kuma waɗanda za su zo a bayan mu ake kuna fahimta farko in ji Allah in dai mace kina so ki zama yar tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira to Allah ya ce a faɗa miki farko Allah yi shirki na billahi shay'a ba shirka kuna ji da kyau in kina so ki zama ahlus sunna ta gaske qaulan wahidan a ce miki ahlus sunna a sunna da sufa da mukuma to Allah ya ce ya faɗa miki tashin farko dokar farko ba shi kamar yanzu a ce ɗalibi ne iya so shiga jami'a ko ɗaliba tana so ta shiga jami'a ƙa'idar sai ta ce da ma'a ingili a ribar in ba wannan ba za a ɗauke ta ba da admission misali to admission ɗin ki zama ahalin suna abin Allah ya samu makomar da ahalin suna mata suke samu to farko ba shi Allah ya shirki da billahi shi kuna bayyana ba shirka ba shirka nan kuma tana da kofofi da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka tana da wahalar a gane ta kamar yadda ruwa take yawo kan bakin dutse a cikin dukkan dare za ta yi wahalar ganewa sai da nutsuwa da hankali da ilimi to haka shirka take ɓoyuwa da yawa a mutane musamman waɗanda ba su da iya mutum zuwa wajen boka kada in shirka ne hada Allah da wani tsafi hada Allah da wani ne binne-binne don a kusar da hankalin wani ko a jawo da hankalin wani artificial to wannan shi ma kada in shirka ne a juya hankalin wani da baya son wanci da ƙarfi da yaji da kulumboto da surkulle sai an juyo da hankalinsa ya ƙaunace ta shi ma shirka ne wance ba ta son wane ba ta ƙaunarsa ya zama mijinta amma a ji a juyo wannan son da ƙarfin tsiya ta hanyar bokaye da binne-binne da yanke-yanke sai ta dawo tana son sandan dole shi ma shirka ne haka kawai mace tana zaune da mijinta suna zaman lafiya zaman ƙaura haka kawai wani ya ce baya son wannan zaman sai an farraka kanunsu ta ƙarfi da yaji a zuba wani abu a tsallaka ko a zuba wani abinci a ci ko a shaƙi wani abu da niyyar da a samu a rabu to shi ma wani shirkar ko ɗa da uba kin je kin same ta da ‘ya'yanta da babansu suna zaman lafiya ki ce ke ki tarwatsa wannan zaman tsakanin uba da ‘ya'yansa ko uba da matar da kika samu a gidan shi ma wani da hanyar da za a yi wannan aiki shirka ƙareta alƙur'ani shirka ne magani da mushe ko abin da Allah ya haramta a ci ko a sha a ce za a yi magani da shi mashi tare ɗaukan wani abu na mamaci da kabarinsa ko zaren da aka auna kabarinsa ko ƙasan kabarinsa a yi wani abu da shi mashi tare ana mai ta a rataye wani abu a ƙofar gida ko a ƙofar falo a sa wani kaho-kaho da wani gashi-gashi da wani fata-fatan dabba a rataye da niyyar zai ba da wani abu na kariya shi ma shirka ne kuna fahimtar wannan a ce ki nemo bakar kaza wuri za a miki wani rubutu ko wani aiki ki kai shi ma shirka ne a ce ki ciro gashin wani gashin mijinki ko gashin kanki ko wata tifa ta jikin mijinki ko guntun takalmin shi ko wani abu wanda yake sanyawa a ce ki kai akan za a yi wani abu shi ma shirka ne kuna bayan da wasu don domin yanzu wannan duniyar sai ake yayin ta abun mata da yawa ita wannan duniyar da aka ce ba za ku zamto na manzan Allah ba sai ku rabu da wannan miyawan abubuwa to a garabiya matan da suka zamto celebrities a duniya a yanzu to a garabiya da wannan suke sai an nemo ɗaukaka ta ƙarfi da yanci a zub da mutunci a zub da addini a da kima a yi haram a aikata kaza dole sai ta zama ita ce mai faɗa aji ko dole labarin da za a ke bayarwa unguwa ko labarinsu su ne manya a matan gari a galibiya ba a zuwa ga wannan matsayi sai yansa ta hanya yasa duk inda ɗaukaka take akwai ƙalubale a kanta dewa mutum bai sanin mutum bai aure ba sai ya faɗa zuwa ga ragashin kuna bayanta ko haka kawai kuna zaune da mai gidan ki ce zai ƙara miki aboki ya zama ki ce ko sama da ƙasa za ta haɗu ba su yi ba ke ce wajen boka a kudu da gari ke ce wajen ɗan duba a arewa da gari ke ke ce kin ji labarin wani musirki a cikin tashi da kin kai wani kaddarar kin yi waya gida an miki kuɗi kin yi kaza kin yi kaza duk ki je ki ce dole wannan auren ba zai yi ba to duk wannan hanyar da kika fi da zuwa da dawowa duk kina cikin hanyar shirka kina cikin hanyar tsinon Allah subhanahu ko baki isa ki hana abin da Allah ya so yi an fahimci wannan masha Allah kana wa ma lam yasha alai duk abin da Allah ya so wallahi talai sai yayi abin da Allah bai so ba zai yi ba duk duniyar nan mu haɗu mu ce muna son abu kaza yayi in Allah bai so ba wallahi ba zai yi in kuma duk mun ce ba ma so mun kyamace abin kuma cikin hikimar Allah da ilimin sa abin zai yi wallahi sai yayi yarwaci wanda da hankali ita wannan duniya an yi programming ɗinta gaba ɗaya bi kawai bi za ka yi ba ka da wani sabon abu da za ki kawo ba ki isa ki yi ba ba ki isa ki hana ba sai dai zai an fahimci wannan shirka ita ce laifin farko da Allah ya ce a faɗawa mata ban da ita duk halin da kika shiga ciki akwai hanyoyin da ake neman kariya in cutarwa ce akwai hanyoyin da ake neman alkhairi in alkhairi ake nema duka sunna ta zo da su misali kariya kina tsoron cutarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da ke karanta ayatul kursi in zaki kwanta bacci ya koyi da ke hada hannayenki haka ki karanta kulhuwa falaki nasi ki shafe jikinki da su ki ƙara maimaitawa na biyu ki ƙara maimaitawa na uku duk wannan maganin tsaro ne daga cutarwa ya karanta da ke ayoyi biyun ƙarshen bakar amanar rasu mazala ce duwan da ya karanta su da dare kafatahu sun ishe shi ba abin da zai same shi da sitarwa ga hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim su bakwai ki karanta bayan asuba ki karanta bayan magriba ma'aiki ya ce ba abin da zai sitar da ke bismillahil ladzi la yadurru masmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim sau uku da safi sau uku da yamma ma'aikin Allah ce ba abin da cutar da ke ki aikata ki samu lada ki samu kariya ki samu rufin asiri sabanin zuwa wajen bokaye zub da mutunci zub da addini zub da kima hasarar dukiya mummunan makoma a kiyaye wannan duk abin da ya taso ana tsoron cutarwarsa ana tunanin da cutarwa to akwai hanya da shari'a ta bayar abi wajen neman kariya wanda in an yi wannan hanyar da izinin la ba abin da zai tare kamar yadda ma'aikin Allah ya an bai mice wannan shirin farko ba shirka alasa ne kuna ji kuna ji ko kusan nima da makaranta ne duk ajin ya yi shi ko tsari da ake ɗaukar kamar ba a gane kuna ganewa to lalle lalle ba shirka a kiyaye shirka ita ce laifin da Allah ya ce duk wanda ya mutu iyaye Allah ba zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu iyaye shirka Allah ya ce ba zai gafarta masa ko duk wanda ya mutu ya shirka a wuta ne Allah ya haramta masa aljanna Allah yana cewa a inna man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya mutu ya shirka to Allah ta'ala ya haramta masa aljanna makomarsa wuta ce yasa wa'azi akan shirka ba a yi su da sanci domin a tsoratar da mai yi ko mai sha'awar domin hanya ce ƙarshen da mafi kake ko mata ga kona a tarabiya influence na ƙawaye an kai ki unguwa mahaifinki ya tasar da ke cikin tarbiyya da mutunci mahaifiya ta yi ta aiki wajen tarbiyya da mutunci an aurar da ke an kai ki wata unguwa ƙawa ko wanda ka da zama a unguwa sai ta juye miki wannan tarbiyyar gaba ɗaya can ta canja miki da wani abu wata ƙawar ba kafin a yi aura kun haɗu a jami'a kun haɗu a wani gudu cikin ta zama kawarki musamman harkar yanzu ta media kuna chatting da ita kuna kaza wani halayyar da baki da shi biki san ana yi a gidan kuma in kika yi wasa su ta dora miki sai ta kai ga halaka wa an kuma agent agent ne na boka yana wallahi na faɗa muku agent nasu ke wance haka zaki zauna ku ai yanzu ba a zama haka ai ai wance maka za ta ke wance maka za ta ke sai kuma ki ce ni ai masu abin da ke kuma ni ban sai ban iya ba a ai ko da hankali in dai wannan ne zan zan yi kaza zan yi kaza daga nan sai a hada ki da shi irin wadancan boka kuma agent ne idan ta kai mata idan ta kai wa boka customer ɗaya biyu to tana da wani tana da wani abin nan tana da wani kaso na musamman nata a galibi akwai rashin mawaye kin fita ilimin addini kin fita boko kin fita wayewa to ta yaya za ta zo ta ta yaudare ki ta yaya me amfani ilimin ki ai ilimi gaskiya ne in ilimi ya kai ilimi dole a gane bambanci mai ilimi da barar ilimi ka zo kana magana kana magana in dai kana da ilimin fahimtar dan adam in gaskiya ce ka sani in ƙarya ce ba ka sani in yaudara ce ka sani in ma daidai ne ka sani wani shi ne ilimi ne al'ilmu haku ilimi gaskiya ne to ku yi aiki da ilimin kwata a zamantakewar ku na gida da kawaye da sauran makota da sauransu wannan shi ne sharaɗi na farko Allah yi shirki na billahi shi ba shi abu na biyu wala ya zini ne Allah ya ce a faɗa wa matan duniya in suna so su zama cikin tawagar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira to Allah ya ce a faɗa wa mata banda zina banda zina a kiyaye shi yasa Allah ta'ala ya yadda ya tashi magana zina a Qur'ani cewa ma ya wala taqrabu zina karan ma ku kusance ta ma ba ma karfi ba ablag ya fi kaiwa makura a ce karfi a hanyar da ake ma karku je innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ta kasance fahisha ce albasha ne kuma hanyar da ake bi a izin Allah ce ta mulana akwai hindu bintu utuba sahabiya ce da ma'aikin Allah ya zo wannan sharɗin da dure ce wala yazdina sai hindu ta ce a tazinil hurra ya rasulullah ya zama aikin Allah ya ya da aka daura auren mahaifanta da sadaki da shaidu akan tafarkin sunna aka haife ta a sunna ta taso a mutunci yanzu za ta iya zuwa ta yi zina haka hindu take faɗa wa mazan Allah a tazali da hurra yanzu ya ba baiwa ba ya da san uwa da uba za ta ɗauki jiki ta yi zina ai ita hindu take cewa zina yakin bayi ne waɗanda wata ma ba ta san uwanta ba wata zama ta ba ta san uwanta ba to wani sun yi zina ba mamaki domin ba su da wani background mai kyau amma ya mai uwa da uwa ba ta wannan wannan wannan wannan wannan mugunyar aiki Allah ya ji Allah ya ji kanki hindu da Allah zai kai ki zai da faduwa zai ki hindu yanzu ba irin category na mata da ba a zama da su a babu wallahi zawarawan ne 'yan matan ne yaran ne kai abin bakin ciki ma da bakin cikin da sai ka ji kamar ka mutu har matan aure ba har matan aure domin neman duniya domin rudin shekar domin rahin sanin Allah domin rahin sanin mutuncin gidan miji domin watsi da dokokin Allah fita daga layin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan garin a wannan garin da muke ciki a wata unguwa ba zan faɗi sunanta ba akwai wani abokina ma'aikaci ne na gidan rediyo ɗaya daga cikin gidajen rediyo wannan gari ya ce malami ba na ga wani abin mamaki ba don na gani da ido na ba wallahi ba zan yadda ba ya ce to haka rayuwa take da ya ce ina da wani amini komai namu ba wanda yake koyewa wani wani abu duk sun nuna ya sani sun runzuna sani kai wannan amintakar ma har ta kai gabatanmu ma suna da wannan aminci tsakanin iyalina da iyalinsa akwai kyakkyawar fahimta ya ce wata rana na fito daga nan wajen general hospital ɗin na gama wani abu na daka wani bayan magariba zan taho gida sai ce sai na ga wata kamar matar wannan aminin nawa ita kadai a tsallaken titi tana waya ni kuma ina baya da ita bata gano bata gane bata gane a zuciyarta nake cewa wance ina za ta je yanzu ko na san dai ba hanyar gida za ta yi yace haka ina dai bai kwanta ba sai daga wani ya zo da mota ya faka a kusa da ita ta bude motar ta shiga yace ina kallo shi kuma wannan mai motar ban san shi ba dan malin ta bane yace dai hankali na bai kwanta ba ko sai na tare dan mashin na ce da Allah mu bi wannan motar amma kada kada su gane mu zuruki suna tafiya suna tafiya su yi kwana nan su yi ganan su yi ganan suka yi can gabar da garin can wajen BBCJ suka yi can ya bisu shi wallahi malam kawai sai na ga motar nan ta je wani gate tana zuwa gate tana hore aka bude gidi mutu ta shiga yake tambayar wasu mutane da Allah can gidan waye ko a ina hotel ne ai ai bariki ne gidan da ake bariki ne ai ah nan din suka ce eh ko shi ba sai je da mashin ne dan mashin ya shiga wannan matar da wannan mutumin da ya dauke ta a mota suka fito suka je reception aka ba su daki suka je suka bude daki ci iya baya ba ta gane shi suka shiga daki sai dauko waye sai fito waje sai kira wannan abokin nan sai wani tana ina ce ina gida dan Allah ina wance kwa ina maman wani wance matar ka sai ce ah yanzu nan tace min taje makota an yi haihuwa taje ta musu barka da dawo yanzu nan ta fita ba jama'a dab da magriban nan sai ce da Allah ka aika ta zo ta dawo yanzu yanzu ina zuwa sanar gidan ga nan zan zo zan tawo da iyali na zamu tattauna wani issue ka aika ba zan zo ba sai ka ce min ta dawo ba domin ina so yi confirming ya ce aika yaro ya aika aka ce mata gidan ya ƙara bugu waya bayan minti uku ya ce ya ce wala bayan ce ma mata gidan ya ce to duk abin da kake ka fito ka zo ku kaza ina son gani ya kwatanta mai ba ya ce kai gaggawa ba ya hau mace a guje ya je sami shi ya ce wancan ka dai haka wannan ɗakin wallahi suna ciki da wani namiji a ciki ya ce in kuma baka yadda ba tun daga windo nan ai ta kira wayata ba mamaki ga blinkin na wayata haske nake dare yayi ya kira waya ko sai ga hasken waya ta wunda alamar waya ta shiga tana blinkin wallahi takeici muku magana a wannan ɗakin aka buɗe da ƙarfi aka same ta da wani namiji suna aikata lalata matar aure su ga mijinta ga abokin mijinta ga 'ya'yanta ga iyayenta ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha to irin wannan bala'in ya zagi da shi wannan musifar kadai ta isa ta hana mu zaman lafiya ta isa yanzu in ta bi diddigin abin da ya kai ta wannan aikin wallahi wani mailo abu ne na rai wani abu ne wanda a ido ma bai isa akali ta ji ta jawo kanta da al'ummarta da 'ya'yanta da iyayenta da garinsu da unguwarsu da musulmai ta ja musu abubuwa ita kadai to a wannan rayuwar fa irin wannan musulmai a wannan rayuwar kwanaki mun je civil defense akwai commander na civil defense ya kira mu mun je akan wani tattaunawa game da wasu masu laifi za a musu nasiha a daidai lokacin kuma sai ga wani kesi ma wani a nan tsohuwar kasuwa wannan tsohuwar kasuwa ta nan kurus wata mata tana zuwa sayayya gurinsa tana zuwa tana zuwa da ƙarshe dai har yau da riti ta fi nan barwayarta wata rama ya mata magana ya mata magana a taƙaice dai in taƙaita muku ita ma har yau da riti ya ɗauke ta ke ta wani hotel suka yi fasikanci a jaka musu wallahi da ido na na gaishe wannan da ido na na gaishe a nan sai bilifin sai kuɗa da sai to wannan kaɗan ne kaɗan daga cikin irin bala'in da ya yi banda yadda ake ba mu labari cikin kasuwannin nan yadda wa'ansu matan suke zuwa suke zuwa da mutuncin kansu ta je siyayya ba abin da za ta siya kadai ta siya ta tafi ba daga nan za a kama surutu a kama kaza kaza daga nan a samu exchange na waya daga nan shi ke nasi musu to da Allah mata ku kiyaye imaninki da ke zamanto tattawagar manzon Allah ba za ta yi ba har in ki kare mutuncin kanki wannan magana ba ta wasa ba ce sakon Allah ne ya ba wala yazidina mata banda zina kar ma abi hanyarta kar ma a doshe ta wallahi mace musulma da ta yi zina kwarar ta mutu da ta yi zina wallahi kwarar ta mutu a ce ba ta da rayuwa a duniya ya fa alfai lana maryam Allah ne ya kaddara za ta haifa annabi Isa ba ku ba wanda duk Qur'ani ma ba mace ɗaya singila a handar da Allah ya magana ya saukar da suwa su kutuma kan sina na Maryam ba surar kowace mace a Qur'ani ita kadai sina na Maryam alayhi ba ma kira ku ce akwai suratul nisa ai wannan mata aka ce amma ita Maryam sunanta ne suratul Maryam alayhi salam annabi Isa ɗanta ne manzo ne mursali ne iya cikin ulul azmi na rusul mafiya girma daga cikin annabawa guda huɗu ana gane abubuwan guda biyar wa milka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam su biyar ne lokacin da cikin annabi isa ya shiga wanda Allah ya turo mala'ika fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا أقالكم ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته سيغا تشكو daga bushi a tifatta sai Allah ya kaddara ciki ga ciki a jikin na Maryam cikin in minute he ga ciki bari tabbata bi makanan qasiya ta ɗan bargun ta ɗan koma gefe haka fa a ja halba ƙadu sai ga naƙuda in ba ikon Allah ba ina ka taɓa samun juna a yau aka yi naƙuda a yau aka haifu a yau ai da gani wannan kun bai kuɗi kawai sai ga naƙuda ta karke na namariyar me ta ce ta ce ya laita ne mitu kabla haza ya damuwa ta ya kai cuna dama na mutu kafin yau haka ta faɗa domin ya za a yi ta haihu ta zo wajen mutane ta azaba da nabi da wani baki za ta kare kanta Allah ne kaddara mata aka ya za ta yi bayan da za ta yi sai Allah ke cewa kwatar da hankali kada ji an rabuki ta hata ki sariya ubangijinki zai baki mafita in an je za a tambaye ki ki nuna ɗan fa a sharat ilaihi duk wanda ce madam ya ya ya ya ɗan haka ina kika samu ɗan ya ki nuna shi haka Allah ya koya mata ya madam kai ba tukallimu man kana fil mahali sabiya ta ya za mu magana da dan da yake zanin goyo ga hijabi da sabon haihuwa ta ya za mu magana da shi sai annabi Isa ya ce inni abdullahi iya zanin goyo yace ni bawon Allah ne atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati Allah ya ce nayi wa mahaifiyata biyayya ga ta amma muhallin shahid shi ne ta ce dama ta mutuwa domin an san ba ta da miji ba ta yi aure ba ita ba mutumiyar banza ba ce amma ga ɗata haifi to shi ne malamai suke cewa wallahi tallahi da ke ya mace musulma ke yake ba da kai ki zina fara ki mutuwa ya fi alƙali to yanzu halin da ake ciki a garin musulmai a ce nan an sani wai ga nan gida gida ne na matan manzo an sani a unguwa kuma unguwar ga masallaci ga mutanen kirki ga dattawa sai a ratsa a ratsa a ratsa a ce wannan gidan gidan matan manzo har yanzu akwai irin wannan gidajen duk da mai girma gwamna kwanaki bare ne ko bariya haka ya ɗan yi ƙoƙari an rushe wasu gidajen da irin wannan mutanen maza an rushe gidaje a ƙalasa ga wajen 20 da wani abu wanda gidaje ne asali kawai fasikanci ake gidaje saboda irin wannan iya cikin abubuwan da suke haifar da bala'in da ba shi da iyaka saboda ku kiyaye da ku ba sha Allah muna muku zaton alkhairi tunda kuna zuwa masallaci kuna jin karatu to duk inda kuka samu dama za ku yi nasiha ko kun ga wance ta dan saki layi ko halinta ya fara canjawa to ku kokarin ku isar da wannan sakon zuwa gare su abu na uku wala yazni sai ce wala yadun auladahu doka ta uku manzon Allah ya ce Allah ya ce a fara muku ba ka shayaya daga cikin sharɗin ke zama ta taugar manzon Allah ba za ta yi aiki to malamai za su yi mamaki ya za a yi mace tafi da mata masu tausayin nan masu raunin zuciya ko da ke na dane nan ne zuwa ci har yanka mazaji suke dauka ko gane yanzu ba su da wannan a ba su da wannan tausayin matan dane ne ko kaza ba za ta iya yankawa amma mata daune suke yanka mazaji su su kuza musu ruwan zafi duk gashi na ana ta gani a bidiyo da sauransu to Allah ya ce ba kashe ɗa sai malamai suke cewa shi kashe ɗa da ake nufi a nan ba wai kisa na zahiri ba a sa makami ko abu a kashe sha akwai katilun dini kisan addini kina da yarinki ko irki ta taso ba ki umarta ta yi sallah an ce ku umarci yara da sallah ta shirya shekara ba idan sun kai shekara goma kuma su barazanar duka idan ba su sallah ke ba ruwanki ta yi sallah ba ta yi ba ya je masallaci bai yi ba ba wani contribution da zaki bayar wajen yin tsaye da sallah bake to kin kashe addininsa akwai katurun akali akwai kisan hankali ha kawai yaran ki ta taso ko yar ki ta taso ta dinga abin da ya kamata a mata tsawa a mata fada ta gyara ba zaki ba ki kina son ta yar bari ce kaza kaza kaza yar gata ce ki kyale ta taso waka sakariya sakariya wata haka haka dai to kin ga shandare to irin wannan kisan ba Allah ya ce karku ya yau kar ki kashe hankalin danki kar ki kashe addinin danki kar ki kashe mutuncin danki ku kiyaye wannan shine wala yaqtulna auladahum sannan abu na hudu wala ya'ti da bibutani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna a fadawa mata ije Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mata su zo da kirkiran ƙarya wanda za su kirkiri ƙarya bai da aidiyin na wa arjulihin na tsakanin ƙabagonsu da hannayensu to sai malamai suka ce to me Allah ke nufi kar mace ta zo da kirkiran ƙarya tsakanin hannayenta da ƙabagonta me ake nufi a akwai wata ta zo da ta bari akwai wata ta fahimci wannan sabon a wannan jama'a Allah ya ce kada mata su cutar da ai wala ya sirkina wala ya zini da abu ne a fili ai ba shirka ba zina ba ba kashe da to me ake nufi da wala ya ati ne bi butan kasu zo da kirkiran ƙarya shine butan baina aidihinna wa arjulihinna tsakanin hannayen su bi da kababun su kasu zo da wani kirkiran ƙarya to sai malamai suka ce abinda ake nufi a shine koyi ilimi kar mace ta ɓoye idda ba ta kammala ba ta ce ta gama don ta je ta yi aure a wani gidan kace kuna bayyana ya sa ƙa'idar ɗaurin auren bazawa har in limamin ya san abin da yake yi sai ya tambayi waliyin bazawar ta gama idda ta gama e ta gama e to in limamin ya ɗaura aure ko mace gama ba shi da laifi ɓoye idda kuma yanzu mata da yawa ma iddar ma tana da buƙatar darasi a gaba sama iddar sun ɗauka kawai wata uku uku ne ko jini uku uku haka mata suna da rabar wajen guda biyar aida akwai mai wata uku da su biyu ne da tsohuwa tuku da ta daina ma masarashin ta daina al'ada da kuma yarinya karama da da bata fara to waɗannan su ne aka ce in an sake su a wannan yanayin wata uku za su yi sun kammala iddansu wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna suratul talaq mata da basu fara al'ada ba don da suke ɗebe tsammani sun tsufa in an sake su idda su ne wata uku wanda su ne 'yan wata uku a cikin mata tsohuwa tukun ta daina al'ada da yarinyar da bata fara ba karkuce kuma ya za a yi wa yarinyar aure bata fara al'ada ba ana yi na na aisha an aurar da ita tana shekara shida ta tare gidan mijinta tana shekara tara na na aisha umar mu'minin allah kare da ita amma duk wannan propaganda da ake yadawa menene ana yi wa mata aure da wuri kaza kaza kaza amma su wannan masu yada propaganda ba sa magana ana zira da su da wuri ba sa wannan magana abin mamaki ku je mu da yake min shafi abin wani lokacin ana zuwa da mu ko mu ji labari akwai gunda aka je aka kamo wannan yaran masu lalatan nan wallahi akwai shekara 14 shekara 14 kaga wani in aure za mata za a ci ai bata kai aure bata isa bata isa ba amma ga ta hotel ya shekara 14 saboda haka da abin da Qur'ani ya faɗa daidai ne gaske ne kuma a galabiya ita al'adar ya mace yanayi ne akwai environment haka iya bada contribution wajen haka idan gunku mai sanyi ne kamar nahiyar da suke cikin ni'ima da wadata to ya mace tana shekara goma wata ta bar al'ada amma an kun da ake shan wahala ne da zafi da rana da wahala da yunwa da tunubu-tunubu haka da sauransu to kun ga wannan aka ce mace mata kai shekara 18 ba ta fara ba ba mamaki an bai jana da yau to wannan shine abin da Qur'ani ya ce mace kuma wacce za ta yi jini uku ko shekara nawa za ta yi ita ce mace da take al'ada ta wata-wata mijinta ya sake ta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasta ƙuru'in mata da aka sake su suna da miji ko suna da suna al'ada to Allah ya ce idda su jini uku ne ba wata uku ba jini uku akwai mace mai jini biyu a wata ɗaya normally ne wanda ko ba matsala mace akwai wanda sai ta yi wata biyu ta yi jini ɗaya ko ba juna gare ta ba akwai wanda ya ta yi wata uku ma ta yi jini ɗaya kai akwai wanda sai shekara shekara take jinin al'ada ko ba ciki gare ta ba akwai wanda sai ta yi shekara biyar ma yake gini ɗaya na kaga wani idan mijin ta sake ta ta yi ta yi shekara goma sha sai ta yi shekara goma sha biyar wallahi ba ta yi wuri ba an bai jana mata kala kala ne yanayi yanayi ne wajen al'adu akwai macen da kuma za ta yi wata hudu da kwana goma ita ce macen da mijin ta yi mutu wallan zai iya taufo na mirkan wa ya zuru na azuwajen ya tarabbasa na biyu an kusi na arba'ata ashirin wa ashirin idan mace yau mijinki ya mutu daga yau za ki fara lissafi yakin wata hudu a ɗora kwana goma to daga nan kin kammala idda da ta kaba a ranar ma in ki sami miji zai a wurin to kar ki ɓoye idda dan damuwa mijinki ya sake ki ko kina kuɗayen ki a wurwari ki ɓoye idda ba ta cika ba kice ta tafi kar ki wani akwai haɗari za ki iya ɗaukan ɗan wani gida ke shi wani gida ga ubansa a baya ma ki kai gidan uban gaba ko ba ubansa ba ne ya ci gadon gidan bai halba ne ya ci ya cakudu da matan gidan haramun dunsa ne ya yi kaza ya yi kaza duk ya ci ta yi wannan zalunci ya sa Allah ce wala ya asina ka fa wala ya ati da bi mutane yabtari da ubayda aidihin da arjulihin doka ta biyar sai Allah ya ce wala ya ati wala ya asina ka fi ma'ruf kasu saba maka a dukkan wani ma'ruf da ka dora su an gane ne dukkan wani abu mai kyau da Allah ya dora mata aka kasa saba wa Allah haka Allah ya ce fara ba fita fita ta ganin dama ba fitar ganin dama inda ce fitar ganin dama ki fita a yadda kike so wala tabarrajuna tabarrujan jahiliyyah kar ku yi fita irin fitar jahilan ba ku nuna ado ku nuna tsaraici in abin da ake a yau manzan Allah ce sinfani min ahalin nari lam'ara kuma akwai wasu mutane guda biyu yan wuce ne su inji manzan Allah ma ce ba taɓa ganin su ba daga ciki akwai kasiya tun ariya kasiya tun ariya mata wanda suke ga sutura a jikinsu amma tsirara suke fito irin adam dress ɗin da ake yi mace ma ta kai ta kai zaba ma ta nuna hannunta ba ko wani dayi zai ta yi haka wata kirjinta ma ta kirzo nuna wa duniya ta sa kaya dinga ganin an dawo din a cikin jikinta wai ne burgewa to manzo Allah ce wannan yan wuta ne kasiyatun ariya a sai lens mai tsada a sai material mai tsada amma bai rufe tsaraicin da ake so ba ado bane ba burgewa bace wallahi hanyar yan wuta ce ji manzo sallallahu alaihi wasallam kiyaye wannan manzo Allah ya hana artificial abu kije abin ya tsage kije ayi attachin din gashi kije ayi wushiriya duk artificial ba naturally ba to shi ma wannan duk manzo Allah ya haramta wannan da sauran abubuwa da yawa ana mana ishara lokaci yayi da na so na yi kofarin da wancan minti 15 din amma duk da haka zamu samu saya insha Allah a bin da muka faɗa dai Allah ya mana da kuskure kuma Allah ta'ala ya yaji mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwabinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata Allah ya ji kanmu Allah ya ji